أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باياك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا جمعة sha biyu ga wata mai albarka watan ramadan shekara 1445 da hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya yi daidai da 22 ga watan uku shekara 2024 lissahin haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wasalam yau ma kaman kullum a wannan wata na ramadan mai albarka da muka saban da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani a kowane marece na ranakun wannan wannan wata yau magashi mun samu dama za mu tashi daga inda muka tsaya a jiya idan ba a manta ba jiya mun fara suratul zariyat mun yi wasu ayoyi a cikinta wanda ba za su gaza ma biyar ko shida ba da haka yau za mu tashi a aya ta bakwai a cikin ita wannan sura mai albarka faɗin Allah wasama izatul hubbuk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من فك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون الله سبحانه وتعالى يساكي ميمي تلنطوا يتي والسماء ذات الحبك نالن da sama ma'abuciyar hanyoyi ko kuma sama ma'abuciyar kyawo ko kuma sama ma'abuciyar kala-kala na iska ko kuma sama ma'abuciyar kyawon daidaita Allah yana rantsuwa da sama wadda ta kunshi irin waɗannan siffofi na nuna ƙwarewar wanda ya yi ta na nuna cikakkiyar hikima na wanda ya yi ta bayan wanda yake cewa innakum lafi ƙaulin mukhtalif lalle ne haƙiƙa ku lafi ƙaulin kuna cikin wasu maganganu mukhtalifin wanda suka saba ma juna yufaku anhu man ufik yana karkata daga gare shi wanda ya karkata qutilal kharrasuna alla anci manya-manyan maƙaryata da suke ƙirƙira ƙarya cikin jahilci alladina hum fi gamratin sahun wanda su ne cikin jahilcinsu suna magagi suna ɗimuwa Ubangiji subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi yana rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi. Sama tana ɗauke da hanyoyi kamar yadda ƙasa take ɗauke da hanyoyi. Hanya ta isar da saƙo shi ya sanya idan za a yi abin da ya shahi saƙo na wannan ɗin lantarki wannan menene ke suna telefon sawa'un irin na da ne na tsakulla waya daga wannan gari zuwa wannan gari to wato babbar cibiyar wayar sai an saman mata da wani antan mai tsawo wanda tsawon shi zai je ya raka kaftan wannan hanya ta sama yadda zai rika kulla alaka da sama don ta tura saƙon haka ma a irin wannan waya ta zamani ta hannu ita ma tana da alaka dai da sama ɗin haka nan a intanet yana da alaka da sama ɗin haka facebook haka duk wani abin da yake da alaka da saƙo to yana da alaka da sama Allah ya yi ma sama wata hanya da take kai saƙo cikin sauri daga wannan yanki zuwa wannan yanki daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa daga wannan nahiya zuwa wannan nafiya to wane ne sama ya hore mata irin waɗannan abubuwa to kaga Allah ashe yana da ilimin wannan abubuwan shi ya sa ma ya sanar da ɗan adam a yayin da ake da buƙatar haka domin ilimin yana ƙaruwa ne sanda buƙatar take ƙaruwa sanda saƙonmu ba mu damu da sai mun haɗa juna ba a lokacin nan babu waɗannan yawan saƙonnin a yanzu kuma da ake da buƙatar saƙon gaugawa kowa ma sauri yake yanzu yanzu a fara yanzu a ƙare sai zamanto motocinmu masu gudu jiragenmu masu gudu ga wayoyi a hannunmu ko baburanmu ba irin na da bane za ka ga masu sauri ne saboda mutanen kowa sauri yake yayi sauri yayi ya ƙare ya wuce lahira an gane ko da haka Allah ya kaddara wannan sama daman tana ɗauke da waɗannan hanyoyi shine wasa ma'izatul buruj sama ma'abuciyar hanyoyi wasu kuma sun fassarta buruj da wasu manya-manyan gine-gine da Allah ya tanada a wannan sama wadda mu yau ba mu da su a duniya da haka ubangiji dai yana rantsewa da ita wannan sama din menene jawabin kasami Allah ce innakum lalle haƙiƙa ku ayyuhal mushrikuna ku mushrikai almukaddibuna lirrusuli waɗanda kuke ƙaryatawa ga annabawa manzannin Allah lafi ƙaulin mukhtalif wallahi kuna cikin maganganu mukhtalif waɗanda suka saba wa juna maganganun da ba su yi daidai da juna ba maganar kafirin wuri kaza ba daidai take da irin maganar kafirin wuri kaza ba maganar wancan ta sha bamban da wancan wancan ta sha bamban da wancan domin a cikin kafirai sun yi tarayya wajen kiyayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma wasu kafiran sai suka ce shi manzon Allah wato makaryaci ne ƙarya ce yake yi wasu kuma suka ce a'a ai mahaukaci ne hauka ne yake yi wasu kuma suka ce a'a mawaƙi ne waƙa ce yake yi wasu kuma suka ce a'a matsahi ne tsahi ne yake wa mutane wasu kuma suka ce a'a shi aka wa tsahin ya lalace yake sambatu to waɗannan maganganu masu tari daban-daban wanda suke da huska sun sha bamban da juna don girman Allah yaya za a yi a tara su kan mutum guda wanda kuke gaba da shi shi ɗin shi ɗaya ne amma kuma maganganu a kan shi sun sha bambam to dama idan maganganu suka yi yawa yanzu kace kaza da aka jima kace kaza kuma da aka sake tambaye ka sake yin wani zancen da ba irin na da ba aka sake maka tambaya ka mance da aka kawo wani to alama tana gwada da zancen yanzu da na ɗazu da na jiya da na shekaran jiya duka ƙarya ce domin inda gaskiya ce maganar ka ta jiya ita ce yau gobe ma in an zo ita ce jibi ma in an zo ita ce saboda gaskiya kwaya ɗaya ce ita ƙarya ita ce da tarin yawa tana taimakawa don ta tare juna alhalin kuma dukkaninsu ba sa iya ba junan su kariya shi yasa mai ƙarya ɗaya dole yana buƙatar ƙarya goma baya ɗaya sanda duk kai ƙarya ɗaya sai ka nemo goma wadda za ta tallabe ɗaya ta sama mata gindin zama kuma kowace ita ma ɗaya cikin goma ita ma tana neman goma ne kare ka kaga yanzu ƙarya sun zama wajen ɗari da ɗaya don su ba da kariya ga ƙarya ɗaya an gane ko shi yasa duk abin da ba gaskiya ba za ga yana nemo ababe wanda ba na gaskiya ba wani zo a kama wani zo a kama wani zo a kama shi yasa ya ga an yi taro na azzalimai wancan da kalar zalimci shi wancan da kalar zalimci shi wancan da kalar cutar shi wancan shi kuma kala kaza ya iya ya zo don su taimaka ma azzalimi dan uwansu shi yasa ka gani jar sanda ta koma hannun marasa gaskiya sai aka kirayo azzalimin faransa aka ce zo ka zamna na amerika zo ka zamna na tana wa bana wannan italiya zo ka zamna na jamus zo ka zamna na nigeria zo ka zamna na cote d'ivoire zo ka zamna dukka tahiyyar ana so a yi taron dangi ne a sa mu tsakiya a raba mu da gaskiya a raba mu da arzikin mu a raba mu da kasan mu a raba mu da kwanciyar hankali a raba mu da dukiyar mu ya zamanto an kare da mu wasu ke morar ƙasar mu ba mu ba shi ya sanya yanzu da lokacin da aka ce an tura irin wancan mulki wanda na taron marasa gaskiya taron a ci aka ce duk wannan masu cin kowa ya tsaya an dakatar da cin shi sai kowa ke haushi daga gehe wancan bakin kare ya haushi ya aka yi haka wancan ja yayi wancan hori yayi wancan kaza yayi wancan dirwa yayi to amma ai daman haushin kare dubu ai bai hana kura shiga gari ko yana hana kare dubu suka tare da haushi za su hana kura ta shigo ba za su hana ba don haka nan za ka ga ƙarya ta sha bambam innakum lafi ƙaulin mukhtalif sai Allah ke cewa yi ufaku an yi ufaku anhu man ufika wato yi ufaku anhu yana karkata daga daga manzan Allah man ufika wanda daman shi asali karkatacce ne wato babu wanda yake karkace ma Qur'ani sai mutum karkatacce ba wanda yake karkace ma gaskiya sai mutum wanda daman shi ma a karkace ke za mu in ta tarjamu shi mu ba sai ta tahiya ba dan haka nan wannan aya tana daidai da faɗin Allah fa innakum wa ma ta'buduna ma antum alayhi bi fatini illa man huwa salul jahim abinda ake nihi da wannan aya mala yake cewa inna ma yanqadu limaqalatikum ma antum alaihi min ad-dalalati kawai wanda yake biyayya ya kama hanyar ya kama maganganun ku kuma bannata wanda daman shi ma kanshi ma wanda yake kama maganganun ku abinda kuke kanshi na bata wal ibadatul batila da abinda kuke kanshi na, na, na bauta wadda take ta ƙarya man huwa adallu minkum wanda ya hi kubacewa daga kaga wanda aka faɗi ƙarya ya yi sauƙin rungumata daman a karan kanshi ma maƙaryaci ne daman yana neman irin wannan ƙarye daga kaga wanda aka zo ana yin wata ɓanna ya gamsu da ɓannan nan take to daman yana da wata ɓanna irin ta yake so sai aka haɗu da mai aiki irin nashi za mu sai ta sarrafa mu ai idan ka yi baƙo ya zo garinku ba ya bukata sai ka tambaye shi me sana'a shi ba shi wurin kwana ka ba shi abinci ka ba shi komi ka kyale shi da ya zagaya ka gan shi da abokin sana'a shi idan dan kasuwa ne ka gan shi a wurin yan atanhohi ana tattaunawa idan mai sai da tattasai ne ya nemi yan tattasai idan polis ne ya nemi polisai in soja ne ya nemi soja in yan tantata ne zai nemi inda kartigai suke kai baka san su ba shi zai gano inda suke idan barawo ne wallahi sai ya gano duk inda daba take a boye ba kai dan shulhi sai ya gano inda duk yan shulhi suke da inda ake saida su da inda ake diyar da ake boyewa ba kusan inda suke ba shi zai lallaba ya lallaba ya gano in mata in matsahi ne duk bokan garin zai san su idan mazinaci ne sai ya gano gidan karuwai nan take idan mashayi ne sai ya gano gidan wa gidan gidan karuwai wannan gidan gidan giya idan kuma mutum ne mai gaskiya sai ya gano inda ake gaskiya idan mai karatun alkur'ani ne sai ya gano inda makaranta suke dan haka duk wanda kaga yana biyayya ga maganganun azzalumai maganganun macuta maganganun masu saban Allah nan take ya ji magana ya mata da'a ya ma mabannata ya ma makaryata ya ma azzalumai ya yi misu mubaya'a ya ce abin da suke daidai ne ai wannan shine ya dace bai kamata ba to da man man huwa azalla minkum wanda hi ku bacewa ne yayi muwafuka da ku ba wai wani bane sabo an gane ko min manzuri alinnari cikin irin wanda Allah yake halitta dan wuta domin ai Allah ya ce daman ya yi halitta wala qad zara'ana li jahannama kaseeran minal jinni na'am lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ce daman na ya halittar mutane da dama na ya halitta aljannu da dama don su zama 'yan wuta me ya sanya lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba su tunani da su walahum a'yunun la yabsiruna biha suna da ganin da ba sa kallon gaskiya da shi walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwan da ba sa sauraron gaskiya da kunnuwa ula'ika kal an'ami waɗannan kamar dabbobin ni'ima suke Allah ce balhum adallu sun mahi dabbobin gida bacewa ula'ika humul gafilun waɗannan sune gafalalin mutane dan haka wato yufaku anhu man ufika wanda yake karkata daga alqur'ani wanda yake daman karkatacce ne to yaya ake karkatacce da ya ji magana karkatacce sai ya gamsu saboda shi duk inda maɓannaci yake azzalimi wanda yake cuta to karka ɗauka wai mahaukaci ne mai hankali ne ba wawa ba ne balma ya ƙware da magana da fasaha yana da fasaha harshe yana da ƙwarewa wajen magana yadda in yayi magana zai ja hankalin wanda yake so ya ja hankalinsu an gane ko su ba shi haɗin kai to da ya samu 'yan wasu girgirin mutane wanda daman ba sa kan shirya kuma Allah ya kaddara musu kadariya kauniya ba shar'iyya ba domin kaddara kala biyu ce akwai kaddara shar'i akwai kauni akwai wannan mushi'a shar'i akwai kauni kadariya shar'iyya Allah ya kaddara ya kaddara maka imani to kuma ya hukunta a yi sallah to sai wannan kaddarar taka ta kauni sai ta dace ta da shari'i sai ka raka sallah amma idan kadara ka kauni kai taban tabata ce ko an ce ayi sallah an kaddara kai sallah amma kuma a kadara ka kauni kai batacce ne sai ka ki yin sallar sai ka je kana yin wani abu da ba ita ba kun gane ko Allah ne ke kaddara wani cikin ilimin Allah Allah ya san batacce ne cikin alimin ilimin Allah Allah ya san wane shiryayye ne to amma yaya za mu yi mu mu sani da ba mu da ilimin gaibi sai dai yau da gobe ne za ta bayyana wannan ta bayyana wannan shi yasa in kuka ga ai ubangiji ta yayi a wannan ayar yanzu yanzu da malam ya karanta mana wala qad zara'ana li jahannama Allah ya yi halitta dan jahannama kafiran bilal jinni wal insi da yawa cikin mutane da aljannu yaya aka yi Allah ya faɗa haka kuma gashi a wani wuri Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba ma halicci mutane da aljannu ba sai dan su mana bauta kuma wannan mutanen kuma su ne aka ce da yawa din su dan jahannama aka halicce su to waccan aya ta suratul zariyati wato wadda Allah ke cewa ya halicci mutane dan bauta wannan kadara ce shar'iyya wato ita kuma kadara shar'i ba kowa bane yake cika ta ana iya umarnin ka umarnin Allah na shari'a akwai wanda suke yarda akwai wanda Allah bai ba su ba dama sai suke yarda amma ita kaddara wato umarni shari'i wannan kauni wanda kaddarawa Allah aka baka umarnin sai kai kaza amma na kaddarawa to baka da makawa sai kai wannan abin an kaddara sai ka je maradi to sai ka je an kaddara sai ka zama dan mai kudi sai ka zama an kaddara talauci zaka sai kai haka ne kaddara kauni ta sha bamban da kaddara shari'i to wanda kaddarar shi shari'i ta dace da kauni to sai kaga ya zama mutumin kirki wanda a kaddarawar ubangiji Allah ya kaddara batacce ne da batattu yan uwan shi shedanu sun yi kira sun ce a zo sai ya amsa sun kira shi ne da maganganun su masu zaki masu laushi masu gardi wanda suke jan hankali domin wa inna minal kalami la sihiran cikin maganganu akwai sihiri da yake jan hankalin masu saurari to amma wannan mutum da yake batacce ne bisa kaddarawa ubangiji kuma sai ya bi wancan magana ta batattu asali ya bace amma baka isa ka bace ba ko ka batar da wani sai Allah ya kaddara batacce ne da haka babu abin da zai faruwa sai da izinin Allah mun gane wannan to a wannan dalili ne malamai suke cewa ba mu da iko mu mu ce wane dan wuta ne ko wane dan aljanna ne ma'ayyana ka da sunanka sai in Allah ne ya ayyana ka ko manzon Allah ne ya ayyana ka haka ba za mu ayyana ka ba kai dan wuta ne sai in Allah ne ya ce wane dan wuta ne yanzu kaman fir'auna Allah ya faɗe shi dan wuta ne to dan ka faɗi fir'auna ko ƙaruna ko hamana ka ce yan wuta ne ba kai ne ka ayyana su ba Allah ne ya ayyana su kaman abu lahabi Allah ne ya ayyana shi da ire-irensu wasu mandan Allah ne ya ayyana su haka idan aka ce 'yan aljanna kamar sai na abubakar mandan Allah ne ya ayyana su irin su umar su usman wannan sahabbai Allah da manzo suka ayyana su dan ka ce sahabbai 'yan aljanna ne kana da dalili daga Allah amma wanda ba sahabbai ba a dunkula ka ce duk muminai 'yan aljanna ne duk muminai amma idan aka ware cikin muminan to wana fa sai ka ce bani da masaniya muna mishi kyakkyawan zato saboda shi musulmi ne amma tabbas dan aljanna ne wallahi wannan sani ba ne shi sai Allah haka idan ka ga wani mutum duk bannar da yake yi duk yadda yake saban Allah komin girman saban shi baka isa ba idan ya mutu akan wannan saban ka ce yau dan wuta ya mutu mun binne shi a'a kar ka faɗa haka ko da a karan kanka a zuciyarka kana jin kana tunanin wannan mutumin batacce ne to amma kar ka bayyana da harshen ka ce wala wa ka ambata sunan shi ka ce dan wuta ne sai dai ka ce mai aiki irin wannan to dan wuta ne mai aikin kaga shi ya shiga cikin taron masu aikin idan amma shi ka ayyana shi ka ce wane ma dan wuta ne dan yayi aiki iri kaza baka da wannan iko mun gane bambanci akwai kafirci a cikin jama'a duk wanda ya yi imani wani abu ya zo bayan annabi muhammad na addini amma wani wahayin shi kafiri ne to idan wani mutum ya zo ce to ni an muni wahayi sai ka ce irin wannan maganar da kake yi yin ta kafirci ce to ni yanzu kana ta kafirci ni kai ban sani ba amma dai yin ta dai masu irin yin ta dai a dunkule Allah ce kafirai ne yanzu kuma kai sai in ka je wurin Allah Allah ya gwada kai ko kafirin ne ko ba shi bane ni dai ban na ma hukunci kai karan kanka da sunanka amma irin aikin da aikin kafirci ne mun gane bambanci wani abu ne mai wuyar ganewa amma yana da bambanci tsakankanin su dukkanin wani wanda ya ƙi bin sunnar annabi ya mutu akan haka to batacci ne to sai ga wani dan bid'a ya mutu akan bid'a aka ce malam wane shahurin dan bid'a nan ya mutu sai ka ce Allah sarki a ya abin da muka san yana yi bidi'a amma yanzu ba mu sani ba dan wuta ne shi ko ba dan wuta bane Allah ya yi shi ko bai yi ba ban sani ba ba ni da yancin in ayyana shi a yan wuta kuma kamar yadda ba ni da yancin in ayyana shi aljanna to kuma ayyana wani a dan wuta bidi'a ne ayyana wani a dan aljanna bidi'a ne kun gane ko da haka daga kace wani waliyin Allah ne Allah ya ba mu albarkacin shi sai mu ce akai ka gane waliyin Allah ne billahi allazi dan aljanna ne mu ce bari rantsuwa ya akai ka sani Allah ne ya gaya maka eh Allah ya yi magana da kai da Allah tambaya ni Allah ya yi magana da kai cewa ya kama sunan wane na gari kaza dan aljanna ne eh ka ga ba Allah bai baga da kai ba to manzon Allah ne ya faɗa ka karanta ka ji daga bakin manzon Allah a a to menene hujjarka sai ka zadda da wasu abubuwa na abin kirki aka ce eh waɗannan ayyuka masu yin su yan aljanna ne kamar yadda wasu ayyuka na banna masu yin su yan wuta ne ka isa ka ayyana wannan mutumin dan ya mutu akan naki kace dan wuta ne to kamar yadda baka ayyana ba wancan mai banna kai tsaye ka ce wani da sunan shi dan wuta ne kun baka taba gwad dan aljanna bal ma idan muka tambaye ka ta yaya akai ka gane wane waliyi ne haɗan aljanna ne ba ka iya ba ka dalili domin kai kanka in muka tambaye ka to don girman Allah kai mai matsayinka ka sani ai ga hadisi ne na mandan Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ana haɗa wato halitta dan uwanku a cikin ɗaya daga cikin ku a cikin cikin mahaiyarsa kwana arba'in yana mani kwana arba'in jini kwana arba'in tsoka sannan a cika mishi halitta shi a busa mishi rai a aiko mala'ika ya rubuta mishi arba'a kalmatin a cikin kalmomin nan guda hudu ai akwai shaqiyun aw sa'idun dan aljanna ne ko dan wuta ne tun kana cikin cikin mahaihiyarka kana dan wata hudu aka rubuta makomaka ko aljanna ko wuta to naji tsakaninka da Allah zan tambaye ka kab a wannan wurin wa ya san mi mala'ika ya rubuta mishi da ya zo rubutawa shaƙiyun ne ko sa'idun aka rubuta maka tsakaninka da Allah ka sani baka san ba naka amma ka iya sanin na wani ana ramma ka san naka to ya aka ka ƙetare haka san na wani shehu wani ɗan aljanna ne naka ma baka sani ba don saboda tsabar rishin kunya don kai baka san me ake kira addini ba to don haka waɗannan duka shishigi ne an gane ko don haka nan ba a ayyana wani a matsayin ɗan wuta ko a matsayin ɗan aljanna sai a ƙyale shi ko da kafiri ne ya mutu kamar ba nasare ko ba yahudi ku ƙyale shi kar ku mai sallah kar ku mai addu'a Allah ji kanshi ma'ana ku bayyana cewa wani ku ambata sunan shi yanzu yana wuta ko kafiri ne ku ƙyale shi in yana wuta da ja ya riga ya je ya same ta ko ka faɗa ko baka da abai na cikin ta in kuma baya ciki yanzu faɗar da kai me shaidar ka baka da shaida da ka kyale wanda suka mutu mun fahimta ko sai Allah yake cewa malam
yasaluna ayyana yawmuddin yasaluna ayyana yawmuddin mun karanta sauran ayoyin ko hotel al-kharrasuna mun karanta alladhina hum fi ghamratin sahun
to ina ne muke da utilal kharrasuna Allah yace ya la'anti al kharrasuna maƙaryata ai al kazzabuna masu tsananin ƙarya an gane ko wannan yana da kwatankwacin na suratul abasa inda yake ta kutilal insanu ma akfarahu an tsinewa kafiri ma a kafarahu me yasa shi ya kafirce ma Allah dan me ya kafirce ma Allah da haka na anan aka ce qutular kharrasuna ay alkazzabuna Allah ya tsine musu albarka menene tsinuwa shine nisan tabawa daga rahamar Allah kusantar da shi daga azabar Allah wasu kuma suna ce alkharrasuna almartabuna masu shakka a game da abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi sallama, masu zato a kan ƙarya Allah ya la'ance su jahilai Allah ke ce allazina hum fi gamratin sahuna su ne waɗanda suke fi gamratin ai fi kufurin wa shakkin suna cikin kafirci suna cikin shakkar addinin Allah da gaskiyar Allah da manzon Allah gafiluna suna gafale lahuna suna rabkale jahiluna suna jahilai sai Allah yake cewa yasaluna ayyana yawmuddin yasaluna suna tambaya ayyana yawmuddin wai wace rana ne ranar sakamako yaquluna haza suna faɗin haka ne takziban wa inadan dan ƙaryatawa dan kuma tsaurin kai wa shakkan dan tsananin shakka wastibi'adan dan nisantar da abin ma'ana har abada suna gani ba an yi ba kiyama da kai suke tambaya ta izgili ta raini wai ayyana yawmuddin ranar da za a yi sakamakon ayyuka ranar kiyama wani lokaci ne sauran wata nawa sauran kwana nawa tambaya da kiyama ai ba lahi bane ko ka tambaya wani lokaci ne kiyama lahi ne a'a sai in a cikin manuhar tambayar akwai izgili akwai raini domin in ka ce tambayar kaɗai laihi ce mala'ika jibril ya zuwa tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yaushe ne tashin kiyama ya ce masa'ulu an ha bi a alami minas sa'ili mai tambayar behi wanda yake ma tambayar ba sani wanda ake ma tambayar da shi da mai yin tambayar dukansu a wajen sanin kiyama matsayinsu ɗaya ba wanda ya sani yanzu jibril ai tambaya yayi amma tambaya ce ta ilmantarwa da ilimi ko ta tabbatar da kiyama ba ta kore ta ba mun gane a aqidar jibrilu bai yarda da kiyama ya yarda yayi tambaya dan a tabbatar da akwai ta ko bai yi tambaya da a tabbatar da akwai ta ba to ma amma a aqidar kafirai suke cewa in su kuma yaushe ne suna tambaya ne dan a tabbatar musu da akwai ta a'a suna tambaya ne dan su ƙayyata mai cewa akwai ta sai Allah yake cewa يوم هم على النار يفتنون yawmahum alan nari rannan su masu tambayar rana ce wadda za ta zo su alan nari akan wuta yiftanuna ana ƙona su wannan fitina ita ce ƙonuwa an gane ko a ɗauki mutum a je a hura wuta a nasa shi to sai a ce an fitine shi kamar yadda aka faɗa a suratul buruji Allah yana magana dangane da waɗannan bayan Allah da aka tattara su, aka tara su wuri ɗaya, wani mai mulki ya tara su ya ce duk ga wuta nan su shiga. Allah yake ce mana a إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم مم.
ولهم عذاب الحريق kaga sai Allah ke cewa innal ladina fatanil mu'minina waɗanda suke ƙona mu'minai shine fitinar anan kamar yadda yake anan an gane ko kamar yadda anan yake to shi ma a can haka yake kaga ita aka yawmahum ala nari yuftanuna rannan su akan wuta za ana ƙona su yu'azzibuna ana azabtar da su to innal ladina fatanil mu'minina lalle wanda suke azabtar da mu'minai da wuta kaga fatanil mu'minina yu'addibuna almu'minuna to waɗanda suke haka Allah ce lahum azabul hari su ma za a kai su a maza azaba ta kuna ta gobara ana Allah ke cewa yawmahum alan nari yuftanun sai Allah ke cewa ذوقوا فتنتكم
Mm.
هذا الذي كنتم به تستعجلون idan ana kona sai a ce musu zuqu fitnatakum ku ɗanɗani ƙonawar da ake muku azabar da ake muku ku ɗanɗani wannan azabar sai a ce hadal ladhi kuntum bihi tasta'jiluna wannan wa shine abin da kuka kasance a duniya kuna gaugawar yazo kuna cewa wai yaushe ne mata yau wa'adul wa'd in kuntum sadiqi wata rana ne wannan kiyama za ta zo in wannan in ku gaskiya ne wa yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha waɗanda ba su yi ba imani suna ta maganganu akan gaugawai kiyama ta zo musu suna cewa rabbana ajillana qittana qabla yawmil hisab kai mu Allah mun in dai har an je kiyama mu abin ya mu nisa a yanko mana raban mu wani yanki na raban mu na azaba mu tun a duniya a kawo mana shi saboda suna ganin duk ba zai yi ba suna nesanta abin to irin wannan ne Allah ke cewa to hai a gaya musu haka dan a kunyata su a bakanta musu rai a ce to wannan shine abin da kuka kasance kuna nisanta shi kuna cewa ba zai zo ba yanzu ya zo ko bai zo ba sai a ce gashi wutacce a fasihirun haza am amtu la tusirun shin yanzu wannan ma sihirin ne ko kuma ba kwa gani sai Allah ke cewa إن المتقين في جنات وعيون to ubangiji sai ya dawo kamar yadda al'adar qur'ani take shi masani ne La- abubuwan shi kala bibi ne duk in yayi magana kafiri to za yi magana mumini in yayi magana kafirci zai magana imani in yayi maganar munafici zai yi maganar ikhlasi in yayi maganar wuta zai yi maganar duniya in yayi maganar arziki zai yi maganar tsiya in yayi maganar lahira zai yi maganar duniya in yayi maganar gaskiya zai yi maganar ƙarya zai rika kawo abu da kishiyar shi saboda da kishiyar abu ake gane shi idan ba dan dogo ba ba za a san gajere ba idan ba dan fari ba ba za a san baki ba kowane abu ana bambance shi ne saboda samun kishiyar shi in ba dan mata ba ba za a san maza ba in ba dan maza ba ba za a san mata ba da kawai mutum mutum aka sani ko to amma namiji sai ya bambanta eh, mace ta bambanta da namiji namiji ya bambanta da mace samuwar mace sai ya sa aka gane wannan namiji ne samuwar gajere sai sa aka gane wani dogo ne samuwar baki sai sa aka gane wani hori ne samuwar dan ƙauye sai sa aka san wannan dan birni ne samuwar mai ilimi ya sa aka san wani jahili ne komi ana gane shi da kishiye shi don haka in an samu imani ba yadda za a yi a gane imani sai an samu kafirci to kishiyar kafirci shine imani kishiyar imani shine kafirci kishiyar aikin da kafirai suke yi to shine aikin mumine kishiyar aikin da mumine suke yi to shine aikin kafirai da munafukai an gane ko kenan dole duk inda aka yi magana akan kafirai sai an yi magana akan suwa in an yi magana akan azaba sai an yi magana akan ni ni'ima in an yi magana akan wuta dole ne a yi magana akan aljanna ba kaman irin tsari na boko bane wai dan boko soke idan ana magana kuɗi kawai magana kuɗi za a yi in ana magana talauci kawai magana talauci za a yi yo ai dan baka san ilimin ne naka karami dan takaitaccen ilimi ne tunanin yan adam ne to amma ga ka'ida in ana so a san wancan sai an ka kishi shi to yanzu bayan da aka gama maganar kafirai masu shakka kiyama masu cewa ba za a yi ba har ma kuma Allah ya nuna tabbatuwar za a yin in ma an yin ga abin da zai faru to kuma sai Allah ya zo kan muminai wanda suka yi imani to su ma akwai aljanna in ma an je kiyama su sun yi imani da kiyama to an je kiyama me zai faru sai Allah ke cewa innal muttaqina sai yake ba mu labari dangane da masu kiyaye dokar Allah masu bin abin da Allah yake a yi masu barin abin da Allah yake a bari su ne almuttaquna innahum yawma mi'adihim su a ranar da kiyama ta tashi ya kununa za su kasance fi jannatin gidaddajin aljanna ita aljanna ana cewa jannati ana cewa jannatin aljannatu ana nihin aljanna kwaya daya aljannat ana nihin aljannoni da yawa domin ita aljanna ba ɗaya ba ce aljanna da yawa ce amma ana kiranta jannatu da sunan ismul jinsi ba dan wai ita ɗaya ba ce da haka aljanna tana da yawa an ce tana da ƙohohi har guda takwas an gane ko to kaga yana nuna tana da yawa sannan kuma amma cikin alƙur'ani Allah ya sanar da mu aljanna ma kusan guda hudu ce sai Allah yake cewa wali man khafa maqama rabbih jannatan wato waɗanda suka ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsu suna da aljannoni guda biyu kuma da aka ƙare batun su waɗannan ana nihin almuqarrabu na kenan to bayan an ƙare su sai aka zo ana magana a sahabul yamini su kuma sai Allah ke ta wa min dunihima jannatani baccin waɗancan aljannonin guda biyu to akwai wasu aljannonin guda biyu wanda ba su kai darajar waɗancan ba saboda masu shigarsa aikin su ba su kai aikin waɗancan ba kaga aljanna guda nawa aka faɗa guda hudu haka ma maremarin cikin aljanna su ma sai aka faɗi guda nawa guda hudu aka ce fiya ana harin min ma'in gaira asinin wa ana harin min khamrin lazzatin lisharibin wa ana harin min labanin lamita gayyar damu wa ana harin min asalin musaffa kuma kowanne ba ce ma anhar sai abin da yake tahiya yana kwarara mai yawa ba ƙariya zai yi ba to madadin a aljanna wai a ce famfo ne an sa maka famfo a gidanka saboda dan aljanna ya yi ƙarhin ya matsu ruwa ya jira sai famfo ya tara a cikin so ya sha dan cikin dan aljanna sai ya sha shato guda a lokaci guda saboda dan aljanna yana ci da kyau yana sha da kyau kuma ba a kiba a alja ƙare kiba a gam a yi gaba daga inda ake domin jiki na duniya shi yake da tonan asiri in ka ci daɗi kana ɓoyewa baka da kuɗi ka ɓoye ka ci zabbi in kautu a ga kumatunka suna kumbura jikinka yana mulmul kaiwa na lahiya salatin annabi ne a ce ƙarya kake duk muna yi haka ne ko kaga duk muna yi ya za a yi haka kuma idan kana jin wuya baka ci za a iya ganewa a jikinka to shi jikin dan aljanna baya nuna haka gaba ɗaya kowa daɗi yake ji dan ba wahala a aljanna bare a gaban banki an gane ko da haka nan duk abin da dan aljanna zai ci shi da yawa yake ci da haka inda za a cewa yanzu ka rika zuba ma dan aljanna ruwa irin wannan na roba wadda ake saidawa to ai wannan dan aljanna dan kaka miliyan ɗaya ma yanzu in kai bakin dan aljanna gidanka da abincin da yake da magaran sai ya cinye shi da haka ba ka iya ba bakon dan aljanna sai Allah wannan bakin Allah ne shi ya sanya in ba Allah ba ba mai iya musu shi kadai zai iya gamsar da su amma duk wani ko a nan duniya ma mutane ba ka iya musu hewa duk abin da aka baka yanzu na rantsi da Allah a baka duk dukiyar duniyar nan a ce to mutane su yi layi a dafa musu abinci kawai wurin karba za su ishe ka wurin karɓa a baka kuɗi a ce raƙaraba- rabawa ka yi tsaye su yi layi duk da magaranta ya layi wannan gashi wannan gashi tsayuwar za ta ishe ka da badawai sai ka ce kai na gaji fita sai gobe an tashi daga aiki haka ne to shi kuma Allah baya wannan gajiye da haka a bar Allah da bayan shi da haka suna ciki da haka aljanna din koramu ne suke gudana a karkashin ta shi yasa ake cewa fi jannatin suna cikin gidaddajin aljanna wa uyun da maremari na ruwa kamar yadda muka yi bayani su ma maremarin har kusan guda hudu ne har guda hudu ne masu yawa sai Allah yake cewa آخرين ما آتيهم ربهم
mm, إنهم كانوا قبل ذلك موسنين akhizina hal alhalin suna masu amsan ma atahum rabbuhum abinda ubangijinsu Allah ya musu alƙawari yanzu an zo lahira Allah yana danka musu abinda ya musu alƙawari na aljanna don haka suna karɓar sakamakonsu ma atahum rabbuhum na abinda Allah ya ba su na lada min alfada'il na abinda su ma suka yi aiki sakamakon abinda suka aikata na farlai da sunnoni da mustahabbai innahum sai Allah ke cewa lalle su almuttaquna dinnan almuttaqina dinnan da Allah musu wannan baiwai ya musu wannan tagomashin ba wai haka ba suka shantake suka yi abinda suka ga dama a duniya kanu sun kasance qabla zalika kafin wannan rana ta kiyama ai kafin a zo da su lahira sun kasance muhsinina masu kyautatawa ne game da aqidarsu suna da ihsani game da Allah suna da ihsani a ibadarsu suna da ihsani a mu'amalarsu dan haka suna yin aqida ta la ilaha illallah tsakaninsu da Allah ba su bauta ma kowa ba sai Allah kun ba su gamsu ba akwai wani abin bauta wanda ba Allah ba kuma ba su haɗa annabi Muhammadu da wani ba annabi Muhammadu ba su mishi da'ar da suke ma annabi Muhammadu yadda suka kaɗaita Allah da bauta haka suka kaɗaita annabi Muhammadu da yi mishi da'a sallallahu alaihi wa sallam sannan sun kyautata a sallar sun tsaya sun yi ta tsakani da Allah ruku'i cikakke sujada cikakkiya kira'a cikakkiya da karatu da koyan karatu da tajawidi yadda ake yin da addu'o'in da duk ake da duk abin da ya kamata sannan sun tsaye da zuciyarsu ba sa fuskanta kowa da wannan zuciya sai Allah da haka nan muhsini na masu kyautatawa ne a nan duniya kafin su je kiyama fil a'amali cikin ayyuka haka nan cikin zamantakewa su tare da sauran mutane ƴan uwansu sun kasance masu kyautatawa ne kamar yadda Allah zai ce musu su ƴan aljanna kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha madalla kun ji daɗinku ku ji daɗinku kun samu nasara me yasa kuka samu nasara bima aslaftum da sababin abin da ya riga ya gabata fil ayyami a kwanakin da khaliya suka wuce a duniya kun yi haƙuri wajen bin Allah kun yi haƙuri bin mandan Allah kun yi haƙuri wurin ibada kun yi haƙuri zuwa sallah kun yi haƙuri zuwa makaranta kun yi haƙuri aiki da karatu kun yi haƙuri da amana makwabtaka kun yi haƙuri da amana iyali kun yi haƙuri da biyayya ga iyaye kun yi haƙuri da duk wani ayyuka na alkhairi kuna yi kun yi haƙuri ba kwa saban Allah kun yi haƙuri ba kwa zalunci kun yi haƙuri ba kwa ar- ba kwa bin arna kun yi haƙuri duk abin da arna za su bada in dai dan ai arnanci ne kun haƙurar talauci kun zaɓi talauci akan kafirci gara ku zamna da yunwa da kishirwa da tsiraici da ku zamna da arziki da kafirci ku zamna da yunwa da kishirwa da tsiraici da imani ya hiye muku ku zamna da tarin kuɗi da mukami amma da kafirci wannan haƙuri da kuka yi shi yasa mala'iku in suka shiga salam wal mala'ikatu yadkhulu alaihim min kulli babin hisse salamun alaikum bima sabartum saboda haƙurin da kuka yi a duniya domin addini sai da haƙuri addini sai da jimriya addini baya yiwa saboda abinda zuciyarka take so za a ce ka bari abinda zuciyarka ba ta so za a ce kuma ka tashi ka aikata sanda ake barci kai a ce ka tashi sanda mutane suke shi suna sha ga zahir rana kai a ce ka dauki azumi kuma ga ruwa ba za ka sha ba ba mai ganin ka ka san Allah yana ganin ka ka haƙura sai lokacin shan ruwa kuma ka sha ruwa an kira sallah ka bar abubuwa dole he ka gama sallah ka dawo irin waɗannan haƙuri da kuka tara gashi kana yaro kana matashi kana da kuɗi kana da gida kana da mota kana da abokai ana son ka amma ka yi haƙuri ba ka zina ka daure kuma ba dan baka so ba saboda Allah ne baya so kai ma he kaki saboda kin Allah zuciyarka tana so amma ka hakura to sai Allah ya ce wannan kai muhsini ne ka kyauta da kai ihsani shine an ta'budullah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai Allah yake cewa كانوا قليلا من الليل ما يهجعون kanu sun kasance qalilan min al-layli kaɗan ne daga cikin dare ma ya haja una ba sa barci idan ka ɗauki wannan ma a matsayin nahiya ma ya haja una ai su a cikin barci a cikin dare sun ma kasance ba sa barci suna ƙiyamun laili suna istighfari ko kuma a kanu sun kasance kalilan minan laili kaɗan ne daga cikin dare ma ɗin nan ta zamanto min shiddatil illa dan tsananin kaɗaicin dan wasu awoyi ne kaɗan ba a awoyin dare in goma sha biyu ne bai hiba hudu ko biyar suke kwantawa su yi barci ma ya haja una ba sa yin barci suna yin kiyamun laili suna karatun alkur'ani suna istighfari suna hailala suna hamdala suna haukala menene Allah yake cewa وبالأسهار هم يستغفرون
wabil asaharihim kuma game da cikin dare lokacin asuba al asahar jam'i da nasar shine lokacin da alfijiri yake so lokacin nan kuma ko kuma lokacin da gafi da geta wa alfijir kafin ya keta lokacin da ake sahur to a wannan lokacin kuma sai su daina sun kare sallah sun yi wutiri yanzu yazo suna astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa adika mastadatu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta suna ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah saboda daga ka'ida musulmi idan yana yawaita istighfari ana so musulmi ya zamanto a lokacin da kake rayuwa kana lafiya kana raye ka zamanto sararre game da harkokin aikinka ka ɗauki aikin kaɗan ƙarami duk aikin da kai ka ɗauka ɗan kaɗan kai ka ɗauka ba ka yi ba yawa ka ɗauka kai ai ba kowa ba ne kar ka naɗa kanka ka ce a ai mu manyan waliyan Allah ne tunda muka yi kaza muka yi kaza ai mu yanzu hede a zo ma a samu a gare mu ai mu yanzu hede mu raba ba mu ba mu ai mun rige mun kai tudin mun tsira to kar ka yi haka sanda kake rayuwa kana ibadodi kullum ɗauki abin da kake ɗan kaɗan ne shi ya sanya za ka ga kullum musulmi ya gama aikin ibada aikin da Allah ya sa shi ya samu damayi yana gamawa kuma sai ya istighfari ko kaga aikin haji in an ƙare me ake in an ƙare sun ma'afidu min abaitu afadan nasu wasu حيث أظهر الناس واستغفروا الله sannan ku gangaro ta inda mutane suke gangararwa daga arfa ba aikin hajji aka kare ba wasta gafirullah ku yi ta istighfari domin ba ku sani ba ko kun yi kurakurai a cikin aikin dan Allah ya yahe muku ya karba ana gama sallah غفور رحيم ana gama sallah manzo Allah da yake assalamu alaikum sai ka ji astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku sallah yayi to menene wannan ya ka istighfari to ai baka sani ba kila a cikin sallar kayi wasi wasi ko kayi wani abu ba daidai ba to ka roki Allah gafara abinda kai na kulakure a cikin sallar Allah ya karba an gama azumi ai ta astaghfirullah an gama kaza ai istighfari to an gama qiyamul layli cikin dare yanzu an riga an yi wutiri ana jira za a je a yi ne za a je a yi sallah a kira sallah asuba a je a yi sallah asuba ko to shine wabil ashari a zamanin da suka gama qiyamul qiyamul layli an yi karatun alqur'anin an yi sallolin an koma an yi an yi salatin annabi yanzu lokacin ya kare an gama ibada kuma ya sarka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ana neman Allah ya yi gafara ya karbi wancan ibada da aka yi ya yahe kurakuran da aka yi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sanda yayi da'awa da'awar ta karbu mutane gaba ɗaya kowa ya gane aka shigo cikin musulunci me Allah ce mai idza ja'a nasrullahi
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
مم.
فسبح بحمد ربك واستغفره مم.
إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح إذا أعانك الله يا محمد صلى الله عليه وسلم والفتح إذن الله يتيمكيك يما بودي ورأيت الناس ذاق متاني يدخلون سنة شقوة في دين الله أتكين الدين الله أفواجا أفواجا tawaga tawaga gurub gurub gurub gurub gari gari kasa kasa ya wuce ba mutum ɗaya ɗaya ba za ga kowa na rubun karɓan musulunci to a lokacin da kaga an yi haka alhamdulillahi ayyuka sun ƙare ka'i da abin da aka saka me za ka yi fasad menene fasagati fasabbih kai ta tasbihi da, da, da, da yaban Ubangijinka, wasu ta gafiruhu kana neman gafarar Allah. Niman dan Allah ya yi za a cewa nemi gafarar Allah, ai kaga dan a koya mana in ka yi aikin ibada ɗin ma tsaya kai ta tasbihi, kana ta hamidi, kana istighfari dan wannan aikin da kai Allah ya karɓa kurakuran cikin shi Allah ya yahi. ba haka bane ka karanta alqur'ani e istighfari kai ta roƙon Allah Allah ya karba kuskure da akai a ciki Allah ya yahi an yi ibada a roƙi Allah kayi sadaka roƙi Allah isti- kai istighfari kayi zumunci roƙi Allah Allah ya karba shi ya sanya musulmi kullun ana so ya zamanto a cikin razana da tsoro a ina ne ake so ka zamanto cikin wato sa kwaɗayi lokacin da kake ganin alamun mutuwa sun fara zo maka to kuma sai ka rasa- ka ra- ya zamanto kwaɗayinka hi tsoronka a nan yanzu tsoronka hi yawan kwaɗayinka yawan tsammaninka da alheri a lokacin da kake lafiya tsoronka da Allah ya zarta shi kullum ka raka tsoron kaman abin nan da kai ba a karɓa ba sanda kuma kaga alamun mutuwa to kwaɗayinka da an karɓa ɗin da kwaɗayinka da kai ɗan aljanna ne ya hi tsoron da kake ma Allah yawa ka janye tsoro daga cikin zukatanka gaba ɗaya ka sanya kwaɗayin haɗuwarka da Allah kai za a maka rahama insha Allah an gane ko da haka Allah ke cewa a nan su waɗannan mutane sun kasance ƙabla zalika mut- mut- wannan musuni kanu qalilan min al-layli ma haja'un wa bil asharihim yastaghfirun sai Allah ke cewa في أموالهم وأقل للسائل والمهروم wa fi amwalihim kuma cikin dukiyoyinsu wannan ko ta zama ta zakka da wadda ba ta zakka ba haƙƙun akwai wani haƙƙi sananne lissa'ili ga wanda ya zo ya roƙa wal maharum da wanda ya tsare kanshi bai roƙa ba domin talaka guda biyu ne akwai talaka mai iya cewa a bani bai da dauriya akwai talakan da kuma ko wuya za ta kashe shi baya iya roƙa sai dai kai in ka ga yana gwangwazuwa yana koduwa ka kai mishi an gane ko shine lisa'il wal maharu to suna ba irin waɗannan ko da mai tambayawa da wanda baya tambayawai sai Allah yake cewa وبالأرض آيات للموقنين
Allah yake cewa wa fil ardi a cikin a- ƙasa ayatun akwai ayoyi kaga aka ce ayatun aka zo da ita a a nikira dan ya zamanto dukkanin nau'i nau'in ayoyin ƙasa ayoyin nan ko su zama shar'i ko su zama kauni ƙasa duk inda ka zagaya ta sai kaga wani abin mamaki da zai nuna maka girman Allah za ga can ya sha bamban da can wafil ardi qita'un mutajawarat mutajawaratun za ga ƙasa tana da yanki yanki kuma yana makwabtaka da juna abin da yake yi a wancan yankin baya yi a wancan yankin abin da yake yi a nan baya yi a can kuma haka a ƙasa take to ayatin akwai ayoyi da za ka gane girman Allah ko ka kalle ta ko ka kalli abin da ke cikinta na kwazazzabai na tekuna na gulabe na itace na duwal watsu na mutane nau'in dabbobi nau'in tsirrai yadda duniyar wataran sanyi wataran zafi wasu suna dariya wasu suna kuka wasu suna jin daɗi wasu suna jin wahala wasu ana bin su da gudu wasu suke bi da gudu wasu yara wasu rannan suka tsufa wani yana barin da magaran wani daga can shi kuma ya naɗe kayan zai zo da magaran kai kana naɗe kayan ka wurin barin ta wani yana naɗe kayan shi wurin zawata wani ya rasa wani ya samu wani ya saki wani ya yana cewa in an kare idda gashi nan kaga da ba haka harkar take ba wani ya ce motar shi a saida mishi wani ya ce a samu mishi motar saidawa wani motan shi a saida mishi wani ya neman moto irin shi na saidawa haka aiki radda za ka bar aiki ran nan wani ke kai diman dinin shi na san aikin domin kai kayi ka gajiya ishe ka kana so ka je ka huta shi kuma bai taɓa bai yau zai kama kaga duk waɗannan ayoyi ne mutanen gasu iri daban-daban wani mutumin mai daɗin harka wani marar daɗin harka wani mai tausayi wani mai tsaka-tsaka tausayi wani maƙetaci wani ƙetar tashi ta yi yawa wani kuma kaza gashi nan dai iri-iri to za kana yawo a cikin ƙasa ayatun ayoyi ne da dama za ka ga wani mai lahiya wani marar lahiya wani mai kala halitta daban wani kuma halitta shi mai kyau wani kuma halitta shi mai muni wani munin ya munana wani kyawun ya karfafa ya yi kyawo kwarai to waɗannan dukkaninsu ayatun ayoyi ne sannan ga ayoyin ƙur'ani ana karantawa dare da rana ko ina amma sai Allah ke cewa ba ga kowa ba ayatun ayoyi ne abin lura ne abin hankalta ne abin ganewa ne abin a girmama Allah ne amma ba ga dukkanin mutane ba lilmuqinina ga waɗanda suke da yaƙini suna da tabbas Allah gaskiya ne Allah gaskiya ne alƙawalin Allah gaskiya ne aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce waɗannan su ne suke wannan wannan wannan abin da suka na ayoyi yake zame musu abin lura abin izina amma in ba haka ba ai sauran mutane wa ma tugunil ayatu wan nuzur ai in ba haka ba su mutanen da la yu'minuna ai la yuqinuna bi anna Allah huwa al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad mutanen da basu ba yaqinin Allah shine makadaitin abun bauta mutanen da basu ba imani da Allah basu ba imani da manzannin Allah to wa ma tugunil ayatu duk ayoyin da za a nuna musu ko a karanta musu na shari'a a ja qur'ani a ja hadisi a yi bayani a nuna musu wasu ayyuka masu nuna girman Allah su ga wani abin mamaki wanda zai nuna musu ji tsoron Allah duk waɗannan baya yin tasiri ga wanda ba su da imani yana tasiri ga mai ga mai imani shi yasa ke cewa fil ardi ayatin ayatin amma yake cewa lil muqinina ga waɗanda suke da yaƙini ga waɗanda suke da tabbas ga waɗanda suke da mi da lura ga waɗanda suka san Allah suka tabbata cewa Allah gaskiya ne azabar Allah gaskiya ne aljannar Allah gaskiya ce sai Allah ke cewa wa fi anfusikum haka a cikin karan kawunan kuma ayatul akwai ayoyi a wanda za su sa ku gane girman Allah idan ka dubi kila jikinka ka dubi halittar jikinka ka dubi yadda jikinka yake aiki ka dubi wannan aikin inda dan adam ne zai mashi nawa za ka kashe yanzu idan ba za ka san wannan abin ba sai in rishin lahiya ta kama ka ka ɗauki misali idan rishin lahiya wulun hashi ta kama ka za a kai ka a sa maka iskan oxygen a wata oxygen ɗin miliyan nawa za ka sha idan wannan na'ura he ka sayo ta to nawa za ka sayo ta kuma nawa za ka sayo abin oxygen din kenan a duk wata a lumfashi kawai da kake yi kyauta na nawa ne a wata kutsari na nawa ne in he wani ya janye maka a wata kashi na nawa za ka yi in he wani ya janye maka a wata jini zagayen da yake a jikinka yana ture rishin lafiya kwayoyin jiki kwayoyin jiki suna tohuwa suna aihuwa suna yaƙa ciwon da ya shigo idan da sai an ma allura da safe ka zo ita wannan allura iya wuni take aiki sannan ta yaƙi ta zama garkuwa a jikinka idan ta wuce sai an sake da nawa ne za ka raka sayan wannan allurai duk kuɗin da suka tara ka tara to za su tahiya ne a iya lunwashi a iya hutsari a iya kashi a iya wannan wucewar ruwa a iya magana a iya wannan da ba za ka tara komi ba amma duk waɗannan Allah ya saka wasu na'urori suna yi ma shi kyauta hatta da fata jikinka me ya sanya ba ta bushewa kullum take laushi amma ga itace nan ya yi kwarɗe ya bushe me ya sanya Allah ya yi wasu jijiyoyi ya sanya wasu na'urori suna ɗaukan wani shinadari kuma ya sanya shinadarin yana ba kanka wani meko da wata zuha mai wannan tana lausa jiki tana inganta jiki garkuwar jiki ne sun hana fatan fashewa sun hana ta bushewa nawa za a bada a maka irin wannan abin shine idan wannan ya samu matsala sai su bushe su rika datsewa ka zama kuturu kenan sai ka je an taimaka maka to amma nawa kake biya ana maka wannan duk bai isa ba aya wa fi anfusikum ayatun a cikin karan kan kuma ayoyi ne ka duba yadda Allah ya maka harshe harshe yana iya gane dandano na gishiri yana iya gane dandano na sukari dandano na daci dandano na bauri dandano na gardi dandano na kaza amma banda harshe ba kuma abin da zai iya gano dandanon wani shinadari ne ake a cikin harshe gashi tsoka ce ya aka idan ka kara a kunci baka jin dandanon gishiri idan ka kara baka jin zakin sukari a goshinka idan ka saka ido a baka ji idan ka sa a halƙaleban ka baka shi sai harshe ne yake ji ta ƙaƙa aka yi haka wannan ba aya ba ce yaya aka yi kake iya magana dami-dami kafin magana ta zama sauti ta zama haruffa kai ka san iya injinan da suke aiki kafin ta zo inda ta zo da ka tambayi waɗanda suka san yadda ɗan adam yake mana idan da ɗan adam na motar ne za a yi ƙarfe ne za a yi a ce duk abin da ke cikinka na na'ura a yi irin shi na ƙarfe to da ɗan adam ɗaya sai ya iya faɗin girman da magara kuma tsawo gaba sama sai ya kamar metar dubu saboda manya-manyan injina ne za a sa wallahi to amma he Allah ya dunkule su yayi ka yadda kake kuma irin waɗannan na'urorin akwai su a cikin jariri gashi dan karami haka tallabe shi kuma da akwai suna aiki kuma kuma ga kato akwai irin suna aiki wani aiki sai Allah wal ardi ayatin wa fil ardi ayatin wa fi ya Allah ke ta to afala tubsiru shin ba kwa lura ku gane lokaci yayi ba kwa lura ba kwa gani ne me yasa ba za ku duba ku gani ba an gane ko to gashi kuma lokaci yayi gashi mun kusa zuwa gaba tsayawa to dole dai mu tsaya a nan din saboda su waɗanda eh aya birati to idata wa bis samai rizqukum wa ma tu'adun karanta فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وفي السماء رزقكم arzikinku a cikin sammai yake wa ma tu'aduna da abin da aka muku alƙawali ma na rahama a cikin sammai suke haka wani malami ya fasara kenan meye arzikin ruwan sama daga ina ke zuwa ku gane da an daina ruwan sama a duniya fa duk duniya ta shiga cikin talauci ko mun man fetur din kasai ko mun iraniyan din kasai ko mun na wato mushinadaran wannan din duk yadda kamfanoni suka gina yin kaza yin kaza yin kaza gaba daya idan aka rike ruwan sama kaf an shiga talauci jama'a bari mu bar waɗannan ayoyin zuwa gobe don mu faɗaɗa su mu ga me amfanin ruwan sama me alaƙa shi da arziki me ƙarya arzikin da ake mana an ƙera mota an ƙera jirgin sama shin ƙera jirgin sama arziki ne ko kuma noma hatsi da dawa da wake da gyaɗa da masara da shinkafa ne arziki saboda kai ɗan Nijar da kake so ka je ka yi zamna a biro kana cewa ai in kai haka bari in samu mukami kaza na zama mai arziki lillahi allazi la ilaha illa huwa da ka zama manomi kai ne mai arziki za mu ji wannan da ayoyi kuma sai ka gane e kab kuma hatta a duniya a ɗauko manya-manyan ƙasashen da kai kake ganin sun yi ka kayar da sun yi ka irin su China irin su Amerika irin su Rasha irin su ina irin su ina za ka ga cewa menene sirrin da ya sa suka hika sun hika tara abinci suna da noma ingantacci Allah ta'ala ya kai mu jama'a muna da wasu 'yan uwa da suke sauraron karatun nan linkin ba linkin amu da nan muke zaune wasu a ƙasashen duniya daban-daban musamman mazamna tarayyar turai idan ka ɗauka tun daga irin su faransa irin su barji irin su ingila irin su sweden irin su wannan jamus irin kasar wannan isfan da dai duk kasashen tarayyar turai itali ne da sauransu to muna da mutane da suke aiko mana gaisuwa da kuma aiko mana shawarwari da kuma neman musa cikin addu'o'inmu waɗannan mutane 'yan wurare ne daban-daban ba wa iya 'yan nijar ba ne a 'yan ƙasashe ne daban-daban kamarun ne ina ne ina ne dukkaninsu suna tare da mu a yanzu layif suna tare da mu sannan kuma akwai irin waɗannan layif suna tare da mu a irin libya a irin alger a cote d'ivoire a nigeria a cameroon a chad a gabon suna nan duk lokacin da muka kafa wannan karatu to kuma suna bin mu sau da kawa kuma suna ta wato wayoyinsu ma sun yi yawan waya akan mutanen da mu a nan niger ɗaya rana sai in ɗauki waya sama da ɗari uku ɗari hudu a irin tasu wani lokaci sai in samu saƙon wazam sama da dubu biyu shi sanya ma wani wazaf din sai ya shege kwana 20 ban buɗa shi ba ban karanta shi ba saboda akwai lokacin da ke samun kamar 500 a rana ɗaya idan aka yi kwana goma sai ka ga sama da dubu biyu sun taru saboda yawan mutanen da suke saurare to sun ce mu sa su a addu'a ya kamata mu sa su a addu'a abinda suka je nema Allah ya ba su Allah kuma ya ba su kariya da kariyar shi Allah ya dawo da su kasashensu lafiya kuma su dawo da arziki mai yawa mai tarin albarka kuma Allah ya kare su daga dukkanin sharrin da ake da shi ya haraba su da shi ya raba su da wahalhalu da talauci waɗanda suke nema Allah ka sama neman su albarka waɗanda suka samu Allah ka sama samun nasu albarka Allah ka ba su abin da suka je nema kuma suna ƙoƙari ƙwarai suna kuma cewa duk abin da ake bukata na shawara a neme su su ma suna tare da mu su ba da shawarwarinsu ko gudunmawarsu da addini kun gane ko daga cikin su ma akwai dan uwa da yake ya kamata duk waɗannan kayayyakin namu ya zamanto kayayyaki ne waɗanda ake da su na zamani dan ya zamanto wani lokaci ana karatun sauti baya fita da kyau wani lokaci hoton yana rawa-rawa to ya kamata a samu kayayyaki na na'urori masu kyau domin ɗaukan ya zamanto yana kaiwa kuma mu samu gamsasshen shahin da za su iya shiga domin kullum suna tambaya to wani shahi ne za su shiga yaya za a sa su kaga ana da buƙatar wani shahi tsayayye wanda waɗannan masu mana aikin za su yi amfani da shi wajen su kansu su zamanto sun san me suke yi kuma suna ribantar abin da suke haka ne ko ba haka ba ne to akwai irin waɗannan mutane suka ce do Allah a zana musu irin waɗannan abubuwan kuma sannan eh eh to kuma sannan suka ce a duba a tabbat a tattabna a zana musu irin waɗannan abubuwan na'urorin kuma sannan a zana menene ya kamata wanda ake neman gudunmawar shi to gaskiya mutum ɗaya baya wannan aikin sai ku da kanku kun tafi kun tamna kun san akwai ababe da dama wanda muke da bukatar shi a wurin nan babu haka ne muna da bukatar hatta da kyamarorin nan tamu ma ta lalace ku har yanzu ba a kawo ta daga yara ba su kansu wayoyin ana bukatar wayoyi manya kuma ya zama to ba ɗaya ba ne muna da bukatar yawan hutuloli da ake amfani da su kai waɗannan ayyukan muna da bukata ai ba a iya azumi ba ko a iya wannan masallacin ana zuwa wurare da dama ana wa'azuzzuka ƙauyayyuka da birane ya kamata duk sanda za a ce wannan wa'azin ya zamanto ana tafiya tare da masu wannan ɗaukan to waɗannan masu ɗauka tahiya tare da su kaga ana buƙatar in mota ce wata wadatacce mota da za ta ɗauke mu ta ɗauke su ko haka ne sannan idan tafiya ce guzurin da za a tahiya na mutum ɗaya kaga idan mutum biyar ne yana da buƙatar ne to irin waɗannan abubuwa duka akwai buƙatar su kuma suna cewa lalle a sanar da su irin waɗannan abubuwa da fatan dai Allah yi ma rayuwar mu albarka Allah ka tabbatar mana Allah ka girmama addinin mu Allah ka ba mu wato wanda za su ɗauki nauyin waɗannan ayyuka na addini ya kai inda bai kai ba domin kun ga waɗannan na'urori sun kai saƙo yadda mu ba za mu iya kai saƙon ba a dalilinsa saƙon ya je nesa waɗanda da ba su san me ake ciki ba yanzu sun san me ake ciki yanzu mutanen Niger waɗanda suka jahilci mecece Niger me ake a cikin Niger suwaye makiyan Niger suwaye masu san masu san Niger suwa suke zagon ƙasa a Niger da suwa suka kulla ma Niger sharri suwaye mutanen da suke hobbasa su ga sun hudda Niger daga cikin matsala suwa suke hobbasa su kuma su ga sun maida Niger cikin musiba a wannan wuraren ne muke haska tocila mai batir ya kai dubu a gwada mugu a gwada na kirki haka ne albarkacin waɗannan sai duniya yanzu ta gane ya zamanto saƙon da muke turawa a nan ya zarci saƙon da su kansu 'yan siyasa suke tara mutane ko su tura kafin a saurare su an saurara a nan haka ne ko ba haka bane to ya kamata a ce mu kuma mu rika tura saƙo na gaskiya da adalci babu kin wane dan yana jam'iyya kaza ko dan baya jam'iyya kaza ko dan yana soja mu soshi ko dan yana soja mu kishi ko dan yana fara hula mu soshi ko dan yana eh, soja mu soshi a'a muna son ka ne dan kana son gaskiya dan kana yin gaskiya kana so ka taimaki al'ummar nan ta Niger ka taimaka ma waɗannan al'umma musulma waɗannan ƙasa ta addini wannan ƙasa ta musulunci kana so ka kare mata haƙƙinta ka kare mata ƴancinta ka kare mata dukiyarta ka tabbatar mata ƴaƴanta sun zama ƴaƴa ba bayi ba kai kuma muna ƙin ka ne saboda haɗa kai da akai da kai da zagon ƙasanka da jayo matsiyata da jayo maƙiyanmu da jayo mahasadanmu da jayo azzalumai da ka mana yunwa da talauci da baƙin ciki azzalumai suka zo suka cuce mu ka ɗaure musu gindi ka ce su ne wata tsiya mu ba wata tsiya ba ne wannan abin shi ya gama mu da kai yau idan ka daina ka ƙi su tun da daman su ko ka so su kai ɗin ma maƙiyinsu ne sai sun kashe ka yau inda za ka tuba ka dawo ka ƙi su kamar yadda muka ƙi su kamar yadda su ma suka ƙi mu ka zo muka tahi da kai don mu ne mu da kai mu muke gida ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya masu addini ɗaya masu yare ɗaya mu ne dai ake ƙin mu ne dai ake so a gallaza ma ka zo ka tahi da ɗan uwan uwanka ka tahi da iyayenka ka tahi da ƴaƴanka ka tahi da ƙannanka to za ka zama masoyinmu kai ba maƙiyinmu ba ne sharrinka da ka haɗa kai da maƙiyinmu shi ko masoyin maƙiyinka maƙiyinka ne maƙiyin maƙiyinka masoyinka ne dan haka nan Allah yake cewa la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a kar ku riki makiyana makiyanku masoya yake cewa ayabtaguna inda humul izzata fa innal izzata lillahi jami'a fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana bil khair fi ma hadaita wa qina wa sarif anna bi rahmatika sharra ma qadaita fa innaka taqdi rabbuna bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la يذل من واليت ولا يئذ من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا نتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم شف مرضانا وارحم موتانا اللهم شف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بهدانية وبمحمد برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعف عنهم وآتيهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا اغفر لنا بعدهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اذنا ولا تذلنا وانصرنا على من اعادانا اللهم اذل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك برحمتك يا إله الأولين والآخرين اللهم عليك بفرنسا وأمريكا وأعوانهما اللهم دمرهم وخذلهم وانصرنا عليهم اللهم دمرهم وخذلهم وانصرنا عليهم اللهم دمرهم وخذلهم وانصرنا عليهم بعزتك وقدرتك برحمتك يا أرحم الراحمين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إذنا ولا تذلنا وانصرنا على من أعدانا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله كيف واجنا